أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wataala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha bakwai ga watan safar hijira na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan September na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa minhi kamin wa adabin lura da littafi na sharhi na Lubbul Lubbi muna cikin baitukan da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake cewa la tafrahan bi an umin unimta wa farah bi man an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asla fa zaka baqin fi kulli zaman shehu radiyallahu anhu yake ga mana cewa kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima din idan kana da hankali shehu radiyallahu anhu yace fa kullu ni'matin tazulu duk kowace ni'ima za ta kauce za ta wuce duna man afsa banda wanda ya maka neman shine Allah tabaaraka ta'ala fa zaka bakin fi kulli zaman shi yana nan a cikin kowane zamani to kamar yadda muka karanta a baya mai lubbun lubbi sai yake gaya mana cewa a cikin waɗannan baituka na shehu radiyallahu anhu zaka gane cewa ba a so kai farin ciki da wata nimar da aka maka wanda farin cikin zai ja maka girman kai zai ja maka jiji da kai saboda wannan ni'imar da aka maka sai ya zama yanzu kuma ka koma kana alfari kana jiji da kai kana girman kai wa mutane abin da ya ja wannan girman kai kuma wannan ni'imar ne da aka maka ya ja ma sai kake tsammani kai kai sai kake tsammani kai kai wa kanka abun dalilin haka sai kake girman kai kake daga kai kake jin cewa kai wani ne to shine cikin bayani sai ka mana wannan magana cewa wannan baitin yana nuna waɗannan baituka suna nuna cewa ba a so mutum ya zama mai girman kai kada ya zama mai girman kai a cikin lamarinsa sai ke cewa alkibar wa ma adraka mal kibar innahu batarul haqqi wa ghamdin nas تعريف جامع مانع رواه إمام مسلم من مدرسة النبوية عن عبد الله بن, عم بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون صوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق wa gamtin nas a yake ga mana cewa girman kai menene ka sani me ake nufi da girman kai yace girman kai shine badalul haq wato ka kauce wa gaskiya kana gani abu gaskiya ne sai ka kauce masa ba za ka yi ba sannan kuma wa gamdin nas da kuma rena mutane kowa kana ganin bai isa ba yace ta'rifun jami' mane yace akwai ta'rifi wato bayani da aka kan mai girman kai wanda hadadde ne wanda ya game komai wanda Imam Muslim ya rawaito shi min madrasatin nabawiyya daga makarantar annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama yace an samu hadisin daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai koda kwatankwacin kwayan zarra ne na girman kai ko kwatankwacin kwayan zarra ne na girman ka zuciyar mutum to ba zai shiga aljanna ba qala ar-rajul sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna zubahu hasanan yace ya ma'aikin Allah lalle mutum fa yana so yana so a ce kayansa masu kyau ne wa nalahu hasanan yana so kuma a ce takalminsa mai kyau ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal lalle Allah shi ne kyau kuma yana son abu mai kyau alkibar batul haq shi girman kan da ake faɗa shi ne ka kauce wa gaskiya wa ghamdin nas sannan kuma da rena mutane wal badr huwa raddul haqqi ala qa'ilihi falan tara man yastakifu min umurillah aw yata'adda ala qararatihi wa hududihi wa manhiyatihi illa man tabi'a al-kibar qalbahu faqad qala ba'd al-awliya rahimahullahu ta'ala kullu zambin yakunu ma'ahu al-fatah illa al-kibar yace wal batar abinda ake nufi da ake bada a cikin hadisin aka ce batar yayewa dinnan huwa raddul haqqi ala qailihi shine ka maida gaskiya ga mai shi ga mai fadin ta falan tara man yastakibu min umurillah sai ka samu ba wanda yake yake kawo abu daidai daga cikin al'amuran Allah tabaraka ta'ala aw ya ta'adda ala qararatihi ko kuma yayi ya ketare iyaka a cikin abin da Allah ya nufa wa hududihi da kuma iyakokin sa mun yaji da abin da ya hana illa man tabi'a to ba wanda zai wannan sai dai wanda aka masa rufi a man tabi'a al-kibra qalbahu sai wanda girman kai ya rufe zuciyarsa fakar qala ba'dul awliya rahimahumullahu ta'ala yace wasu sai daga cikin waliyan Allah Allah musu rahama suna cewa kullu zabin yakunu ma'ahu al-fatah kowane zunubi yana da kofar mafitarsa da zaka samu ka fita in kana aikatawa illa al-kibar amma ban da girman kai ta wannan wajen mai lubulubi yana so ya ga mana cewa da shehu yace la tafrahan bi an uminu ni'imta wa farah bi man an amarin aqalta wa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaka bagin fi kulli zaman shehu radiyallahu anhu yana gwada maka kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kar kai girman kai to mai lubulubi sai ce to me girman kan nan ai ni'ima ce dama take sawo take sa mutum ya girman kai kana zaune haka kawai baka samu komai ba ba girman kan da zaka yi baka samu komai ba ba abubuwan girman kan da zaka yi dama sai wani abu ya samu ne to na girman kai zai same ka to shine zai yake cewa to me girman kan nan girman kan nan shine ka kauce wa gaskiya sannan kuma ka rena mutane yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'rifin me girman ka a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance in a cikin zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na girman kai. Inda yana jiji da kansa a cikin zuciyarsa akwai wani nau'i na ƙwayan zarra na girman kai da yake ji a cikin rayuwarsa to shi da aljanna ya hata ba zai samu aljanna ba. To sai wanda cikin sa wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ya ji karatun ya taba shi. ji da kai wani abu ne wanda ba sai mutane sun gane kana yi wata ke kana yi kana girman kan mawargil ba san kana girman kai ba kuma kana yi kana ji kana ji a cikin zuciyarka kana jiji da kai kana takama ta ciki wargil ta waje kuma baka yi amma kana nan kana yi ta ciki don akwai ko ko kaman ƙwayan zarra ne a cikin zuciyarka wannan girman kai jin cewar ka kai ka isan nan in akwai shi to shi kenan mutum bai samu aljanna ba sai wani mutum ya ce ya rasulallahi ai mutum kan yana so ya sa kaya mai kyau a jikinsa mutum yana so ya sa kaya mai kyau sannan yana so ya sa takalmi mai kyau kuma an ce idan akwai kwanan zarra na girman kaya a jikinsa ba a cikinsa ba zai shiga aljanna ba to ya za a yi kenan kaga nan yana so ya gaya maka cewa ashe yanzu idan mutum ya saka kaya masu kyau anima ce aka masa shi za shi ya hana ka la tabrahan bi anufin wal imta kar kai farin ciki ya sa kayansa masu kyau da shadda ne ya zuba mai kyan gaske sai yana ji ko sai yana ji ba kai ai ba wanda yawan ku iri na yau ba wanda ya fito iri na ba wanda ya saka kaya kamana kaga girman kai yazo jiji da kai yazo kai in kai ba za wani kan ma yana cikin abokansa ne ko cikin mutane sai wani ya ka gani ya ka ga wanka na ne wani kan ya ka ga na fito ba wato an garin ma ba zai ba zai iya shiru ba sai har sai ya fada da kansa to sai wannan mutum yake cewa Rasulullahi mutum ba zai saka kaya mai kyau ba kuma ya saka mai kyau nan zai ji a ransa ya saka yanzu wani duk abin da ya saka sai ya ji in riga ya saka sai ya ji ya saka riga in takalmi ya saka sai ya ji ya saka in hula ya saka in agogo in warwaro in miye in zobe duk sai ya ji a jikinsa cewar ba shi ba kai ai yanzu kan fa ya san fa duk abin fa ya ya kan kama to shine wannan yake cewa ya Rasulullahi ai mutum zai saka mai kyau ai sannan kuma zai sa takalmi mai kyau kuma in ya saka sun nan fa zai danji a cikin zuciyarsa kuma zai ji ba zai danji a cikin zuciyarsa ta fa yau kan fa ni ma fa na san fa yau kan na na fito ko kuma a takalmin nan fa yau kan fa kaza kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a inna allaha jamilu yuhibbul jamal ai Allah shine karshen kyau kuma yana son abu mai kyau Saboda karka ce kai ba za ka girma kai ba sai ka je ka nemi wasu kaya sun gaji sun sha wahala a hannunka sun yi datti sun yi sun yayyan kwane da kyar sun yayyage ka saka a jikinka a taba ka ce a a ni ni ba zan saka kaya mai kyau ba Allah ba son girman kai kuma in na saka mai kyau zan ji wani abu a zuciya na saboda haka wannan samun mura sai ka nemi wani takalmi mace ce wanda ya zama kifi ma ko ya ya yayyage ta ko ina ka saka a taba ka ce a a kai kana tsoro saboda karka je a samu misqala zarrati min al-kibar a zuciyanka kada samu ko dan kadan na girman kai abin da ake nema shine idan abun ya same ka ka gane Allah ne baka karka je a zuciyanka amma ka sa ka sa a jikinka ina sawa a jiki ne ka daura ina daurawa ne saboda Allah yana sa mai kyau amma dai kar wannan abu ya ja maka girman kai kuma kar kana jiji da kanka akai ni'ima ce Allah maka ya baka kayan ko ya baka abin da ka saka din amma in ka ji girman kai to ka bata shani kin idan shi ya ga maka cewa kar kai farin ciki da wannan ni'ima kai farin ciki da wannan maka ni'ima shine Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga dama da yanzu ba zai baka kayan da zaka saka ba amma cikin gani na masa ya baka kaya ka saka to karka girman kai sannan kuma karka daina mutane wani ya zo da rigansa a yage ko rigar ta sha wahala kai kuma naka mai kyau ne sai kana masa wani kallo kana ganin shi kawai ka rena shi to wannan ni'imar da Allah maka ya baka din zai iya kwace ta ya bashi kai ka koma matsayinsa shi kuma ya koma matsayinka to ka gane Allah ne yake ba wani ba shi abin da ake so ka fahimta sannan yake ga mana cewa shi wannan girman kayan fa shine mutum ya ketar iyakar Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga iyakokin Allah ga abinda Allah ya hana amma ba ba ruwansa saboda shi yanzu yana ga kaman shi yayi yace wanda ya zama haka shine wanda aka rufe aka sa rufi akan zuciyarsa bayya gani ba shi yasa wasu daga cikin bayan Allah waliyan Allah suke cewa kowane laifi yana da mafitarsa akwai inda za a samu buɗin laifi amma ban da girman kai in aka ce buɗinsa wato ma'ana akwai hanyar da za ka bi ka tuba Allah ya karɓa amma in aka rufe zuciyarka da girman kai to ba za ka je ba saboda kai yanzu baya da za ka sako ƙasa ka riga ka hau sama ba za ka sauka ba saboda ka duk laifin da zaka aikata zaka iya karaya ka samu buɗi buɗi shine kai ka tuba ka ce Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba na aikata zai fili kaza amma in girman kai Allah saka maka shikenan fa an rufe na duk abin da aka yi ba za ka gani ba saboda an riga rufe zuciyanka yace wa qad tasaddaqahum indama natadabbaru qawlul aziz li hakim yace zamu gaskata wadannan waliyan Allah idan muka duba muka yi tadbiri muka lura da abinda al-aziz muwayi Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya wa ganin gwanaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan muka duba zamu gani da Allah tabaaraka wa ta'ala ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani cewa kazalika yadbawu Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah tabaaraka wa ta'ala ke fadi cewa hakan nan Allah tabaaraka wa ta'ala yake sanya rufi ala kulli qalbi mutakabbirin akan dukkan zuciyar mai girman kai mai daga kansa mai jiji da kansa sai Allah ya sa masa rufi akan zuciyarsa yana ganin gaskiya sai ya ce ba gaskiya bane yana ganin daidai sai ya ce ba daidai bane yake yi a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tasrifu ana yake allazina takabbaruna fil ardi bighayri haqq lalle Allah zai tafiyar da ayoyinsa a waɗanda suke girman kai a bayan kasa wan yaro sabila rushdi la tajidu sabila wan yaro sabila ghayyi yatajidu sabila idan zuwa ga hanyar shari'a sai su ce bata ne idan zuwa ga hanyar bata kuma sai su ce shari'a ne shari'a ya kuma bata wajen su bata ya kuma shirya wajen su to saboda haka an juya musu hankalin su ne saboda wannan girman kayin suna ganin abu gashi nan daidai ne amma ba za su yadda ba saboda wannan girman kai yanzu ya za a yi ka faɗi wane faɗi magana ka yadda bayan ka ji wane nan komi ya yi magana ka yadda ba za ka yadda ba to shine magana da ake a nan wajen cewa idan Allah ya rufe zuciyarka ya sa maka wannan girman kayin shikenan ba za ka ji ba har wane ma zai faɗi magana kabi har wane zai faɗi magana kabi ai wane bai isa ba wane bai isa ya faɗi abu kabi ba to Allah ya riga rufe zuciyarka ya sa ma girman kai ne sai kake ganin ba wanda ya isa ba wanda ya kai sai kai sai kai ne kai saka faɗa duk wanda ya faɗa ba za ka ji ba ko ba za ka aikata ba to in an rufe mutum zuciyarsa zama haka to shi kenan shi ne abin da waliyan Allah suke cewa cewa ya aikata zunubin da babu fatayi a ciki babu inda zai buɗe kuma zai zauna a kai wane wane fa ya ce abu kaza ko da gaskiya ne sai ya duba wane ba zai duba maganar ba wani har ya kai ya faɗa ni na bi wani ne zai faɗi magana na bi shi shi waye waye yau shan sama to idan mutum aka rufe zuciyarsa to za a mantar da shi gaskiya yana ganin gaskiya ma ba zai bi ba ga hanyar shirya yana gani ma ba zai bi ta ba ga hanyar bata yana gani batan ne ai gwanda na je na biwa ne ko da akan bata yake akan na biwa ne kam akwai mutanen da suna faɗa haka da na je na biwa ne yana kan shirya gwanda na je na biwa ne ko da kan mata yake yaushe zan kaskantar da kaina na zama ba komai ba na je ina biwa ne ko ai na faɗi to ka shiga cikin wanda Allah yake cewa sa asrifu ana yati allazina takabbaruna fil ardi bighayri haqq wa in yaraw sabila rushdi la tajidu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yatajidu sabila zalika bi annahum kazabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin saboda sun kafirce wa ayoyin Allah suna ji suna gani to bayan nan sai ce mana a abu na biyu nan abu na biyu a cikin abun shine abu na biyu a cikin abun shine wa ghamdin nas da kuma rena mutane abin da yake hallaka dan adam na biyu shine rena mutane yani ihtiqarihim wa ta'yibihim yana nufin rena su da kuma aibanta su idan ka zama haka to shi kenan labarin ka lalace duka ka rena dukkan mutane baka ganin su da girma baka ganin su da kima baka darajanta kowa sannan duk inda ka zauna kana faɗan aibin mutane kai kai ne lafiyayye kai kai ne kake kan daidai kowa yana kan bata kai kake kan shiriya kowa ka dauke shi yana kan bata ne zaka yi ta aibata shi da abin da yayi da wanda bai yi ba sannan ka rena kowa kowa renan ne na idanunka kowa kowa ba ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ne ko malaminka ne ko shugabanka ne kowa kowanka ne ma ka rena shi kawai kana ga bai isa ba kai kai ne isasshe kai kai ne ka kai sai dan mutum shiga wannan wajen to halaka ta samu kenan shine sai mai lubulube ke cewa wa sababul kibari imma ilmun aw amalun aw nasabun aw quwwatun aw jamalun aw malun aw kasratu ansar فمن تكبر بوصف من تلك الأوصاف فقد كفر نعمة ربه نسأل الله العافية mai lubulube yake cewa wa sababul kibar abin da ke jawo girman kai fa shine imma ilmun wata gini ilimi ne ilimi ne Allah baka ya ja maka wannan girman ka aw amalun ko wani aiki aw nasabun ko wani dangane aw quwwatun ko karfi aw jamalun ko kuma kyau aw malun ko dukiya aw kasatu ansari ko kuma yawan mataimaka faman takabbara bi wasfin min tilkal awsabi wanda yayi girman kai saboda abin da aka siffanta daga cikin wannan siffofi faqad kafara ni'mat rabbih hakika ya kafirce wa ni'man ubangijinsa nas'alullahu al'afiya muna roƙon Allah ya bamu lafiya to wannan wajen mai lubulubi ya ciro maka wasu abubuwa yace shi dan adam yana yin yana rena mutane yana musu girman kai ne akan waɗannan sabuba daman daga nan ya riga ya halakan ya zama haka waɗannan asbab din su suke jawowa ya rena mutane sannan duk inda ya zauna ya aibata su yace sababi na farko shine imma ilmun ilimi ne yake da shi to Allah ya masa ni'ima ta ilimi ya bashi ilimin nan dalilin wannan ilimin nasa sai ya yaya sai ya sai ya rena mutane ya rena kowa meye ne ya jawo rena mutanen wai shi yana da ilimi ne an bashi ilimi saboda ka yana tsammani ya fi kowa wannan ilimin nasa a na sanin duniya ne ko na sanin lahira ne ko na menene ma da in sunansa ilimi yake da shi to wannan zai ja mara girman kai a cikin mutane sai yana daddagawa yana tura hanci yana jin shi ba ya ne ne ai iyawa na iya ne ya iya ne ya ja masa wannan wannan sababi na ɗaya kenan da yake jan girman kai kaga ilimi ne ana zamani ka shi dan Allah ko kana neman lahira shi shi me kai to karka kuskure ilimin da ka samu ya ja maka girman kai na kowanne ne na rayuwar duniya da na lahira ne musamman na lahira kan kai shi kuma ya da maka girman kai kaga aiki ya lalace yace sababi na da yake nan da yake jawo mutum halaka kisa shi yace maka la tafrahan bi an umin un imta wa farah bi man an ama in aqalta cikin ni'imomin da za maka shine baka ilimi to an maka ni'ima an baka ilimi sai ka tashi kuma kai kace kai baka ka shi kai kana da ilimi kaza kaza kana girman kai a mutane mutane jahilai ko san me ake yi wa mutane ba su iya baka zaka ba to shi kenan ka faɗo kenan sannan abu na biyu ce shine amalin aiki watakila aiki kake yi aikin ya burge ka salloli ne a ibadodi ne a azkarori ne kai yanzu miliyan kaza kake ja kai yanzu kayi kaza kayi kaza kai kayi kaza saboda kai ana magana kai akwai bayan Allah sai ka ji da kai ake kai ne ma bawan Allah ma tukun irin aikin nan da kake yi kuma in ba samu in baka zama Allah ba kan wane ne kuma zai zama saboda sai ka ga aikin naka sai ka ga aikin ka gaba aiki kake yi kai gashi kai akwai wanda ya kai ka nema to in ka zama haka sai kana jin kanka kana girman kai ko saboda wannan ayyukan da kai to kaga a cikin tafiya a cikin shani Allah tabaraka wa ta'ala idan ka kai kai ayyukan ma daga nan aikin ya bace ne in ka ce kai kai ma aikin ya lalace to wani aikin sa ne yake burge shi ni fa yanzu ba na duk abin da tijaniya tace ayi ina yin sa sannan abin da faila ta kawo duk ina yi usuwa ne sai shekin magana kawai suke bayan ba sa aikin ma ba abin da suke yi kawai ba sa komi ni ni nake aiki kaza kaza dalilin wani ayyukan nasu zai na jin girman kai yana ɗaga kai a cikin mutane wai shi ba gashi shi ne ma'aikaci kai Allah ne maka nima ya dago aikin ya manna maka in ya cirewa shi kenan ba za ba za ka yi ba ma to wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku yace shine nasabun dangane wannan ma yana jawo mutum girman kai kai dan wane ne ko kai jikan wane ne yana jawo mutum girman kai kai dan wane ne ko kai jikan wane wannan ma yana sa mutum ya rena mutane yana aibanta su yana ganin ba su komai ba saboda shi ubansa wane ne to wannan dangane ba zai maka amfani komi ba ba zai ma komi ba zaman zaman mahaifinka wane ba zai maka komi ba ba abin da zai ba balle har ka zo kana dagawa kana dagawa a cikin mutane kana girman kai a jama'a wai saboda kai dan wane abin da ake nema shine kai din ka dage ka zama wane kai din ba kana alfari da abun da zai zama kashi kashin ma diddigegge wanda za a zuba shi a ƙasa a binne shi ya zama mushe kana a fagiya da shi ba malamai suka ce wato kalma ta Allah wadare ta tabbata ga wanda yake alfahari da kashi diddigegge wanda zai zama narkekke ka zo kana ta fariya da shi wani girma ya riga zama kashin a lokaci ya ji jirgi wani girko ya zama kasawa amma kuma mutum sai zo ya sai shi wane shi dan wane ne babansa shi ne wane babanka shi ne wane ba zai ba amfani ba kai waye ne kai waye shi ne zai amfani kaga nan mu yan tijaniya yan faila ana gaya mana cewar ya kamata mu gane cewa ba babanmu ba ne ba babanka ne wane shi ne tijaniya ba ba kakanka ne wani ne tijaniya ko shine bai ba kai din me kai kai waye a cikin tijaniya cikin faila kai waye amma babanka ya zauna ya ya hidimta wa musulunci ya ya hidimta wa tijaniya ya hidimta wa faida kai kuma baka komi ba sai ka zo kana diban jiki kana cewa kai ba kai ne dan wani dan wani me kai ke baka komi ba a duba ga kai mi ka gabatar tukunna me aikinka dangane wannan abun ya faru a cikin tijaniya da yawa in ka je wurare za ka ga duka libofinmu yawanci sai ka ga kawai ta libofin ne kawai in an je kawai shi kenan sai da gabatar da zuwa wuri eh wannan shine kaliman shehuwa ne wannan shine kaliman shehuwa ne wannan shine amma bai iya komai ba afuwan to ya kuri kalibofi amma afuwan da haka suke bai iya komai ba bai iya komai ba in aka ce to kai bayani mana tunda kai liman wane ne ba zai ba zai adiresin kansa ba ba zai bayanin kansa ba ba zai yi ba balle ba sai ka ji shehin wani babban shehi ne ba amma ga kalifa babu amma ban ce duka gaba ɗaya ba amma dai aksar za ka haka suke sai dai kawai ka ɗabi riga in za a yi abu ka ka ɗabi jiki ka rabi wai kai kai ne kai dan wani ne kai dan shek wani ne ko kai ne kalima ba ka zo amma da za a nemi kai bayani me tijaniya me faila me ake ciki ko kuma ga wata matsala ana tattaunawa kai bayani akan ta ba za ka iya ba ba za ka iya magana komai ba wuri abun da za ka iya yi shine ka bude taron da addu'a ka rube ka rube da addu'a shikenan amma ka nemi kai wani bayani babu kuma ka dabi rawani ka dabi bari ka dabi wai kai ne kalima shewa ne kuma za ka samu a gidan shewa ne akwai wanda ya ya ya ya tsaya ya gaji abin da shehun yayi amma ka tare ka hana shi je kai za ka je kaga wannan matsalan a zawoyin mu wannan matsayi din suna nan da yawa suna nan da yawa cikin zawoyin mu to duk shehin da aka ce maka wannan shehi ne na baka misali ka je ka bincika ka duba zaka samu ba cewa yake yi shi dan shewa ne bane ba ba maganan wani yake yi ba zaka samu babansa bawan Allah ne waliyin Allah ne amma ba yana maganan tutiya da babansa bane shi za ka ga masu maganan wannan dangane ba sa tashi ba sa zuwa ba inda za ka saboda ba shi ba ne ba shi ba ne aiki za ka yi wa ƙuli imalu fasayar Allah wa amala kuma rasuluhu wal muminu kai aiki Allah zai ga aikinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ga aikinka sai mumine bayan Allah su ma sai su ga aikin naka amma ba kai komai ba kana ta kokarin nan ba inda za ka ba inda za ka akwai a cikin shonan mu Shehu Sani Kafanga radiyallahu anhu da mahaifinsa ya rasu saboda ka gane cewa ba magana da gani ake ba shine babban da amma me yayi almajiran mahaifinsa da nasa sai ya hada zuwa zaurin sai ya cigaba da ba su ilimi kuma ya dauki ya gaji abun ka an bayyana ko ya gaji abun saboda ya tsaya ya karantu bai gane cewa babansa shehi ne ya kwanta ba babansa yayi ba tashi yayi yayi karatun da har almajiran babansa suka sallama masa suka sallama masa da su da shi duk aka haɗu gaba daya suka zo suka zauna ga masa cigaba da ba su karatu amma kawai sai ka matsale da dangane ka ce kai kai kai kai dan wane ne ko kai jikan jikan wane ne babu babu wannan kana alfahari da wannan to ba inda zaka kuma ka fado shi Ibrahim cewa la tafrahan bi an ummin unimta wa farah bi man an'ama in aqalta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka ai ni'ima ne aka maka Allah ya yi ka ka zama dan shuwa ne ko kamar ka zama dan malama ne ai nima ce to kar ka kar ka yi alfahari da wannan nima kar ka yi bariya da ita kai kai alfahari da wanda ya maka nima shine Allah tabaraka taala ka gane Allah ne ya zabe ka ya yoka a cikin wannan gidan to dage ka zama Allah ba ka ta bariya da wancan abun ba to saboda haka dangane baya ci sannan yace au kuwatun ko karfi Allah baka wata dama kana da wani karfi wadda kai ne jagora ko kai ne shugaba sai ka ce za ka taka mutane da wannan shugabancin naka Allah ya baka ƙarfi akan jama'a sai ka ce za ka taka su da wannan ƙarfin da ya baka ɗin to wannan ƙarfi shi ma ba zai yi ba ba zai maka komi ba wannan ƙarfin da ka samu ba abin da zai yi saboda haka shi ma na alfahari da shi wane ya yi kaza bari za mu taka shi za mu sa a daure shi za mu sa a masa kaza kaza kaza to ba a so mutum yayi fariya da irin wannan au jama'a ko kuma kyau ne wanda ke Allah ya yi kyakkyawan mutum wanda kowa yin ka zai sha'awar ka yana son ka shi ga sai ka fara jin kai da wannan kyawun da Allah ya baka kana jin kai kafi kowa ko mace ce in Allah ba da kyau shikenan kyan nata sai ya yaudare ta bayan na lokaci ne fa kullu ne mace ta zulu ko duna man asda idan an baki kyau yanzu kina gadara babu babu wanda ya kake angonku ko kai saurayi matashi babu kyakkyawan matashi kaman kai kana nan din kai din ne amma za a dawo babu munan matashi kamar kai a anguwar ko babu munan tijo za ce ko kaman kai ko kuma babu munan ko ba kamar ki da kam alayi in kika fito da kira ake ake ake ake dage idanu ana kallon ki kin bi kowa kyau sai a dawo ki fito a ce a ga iya ta fito ba amma da ma kin taba yin wani tashin kyau a shi kaga ba kullun mutum da zuwa shi ko ce ne ba za ka wuce duna manasta bando ne ba da yi shi Allah tabaraka ta'ala yana na cikin kowane zamu saboda haka kar wannan kyawun ya rude ka kamar da Allah tabaraka ta'ala aw malin ko dukiya an baka dukiya sai ka je je maka da ita kai ta daga kai kana jin kai ba haba ni ko yanzu mutum ya isa ne kaza kaza kaza akwai kudi a waje kaza kana da kudi ha dukiya kana nan kai din ne shi kenan sai a ɗauke dukiyan ya zama kama an yi maka mai ake cewa kama an yi an yi ruwa ɗauke haka za ka dawo ba ko sisi kuma tambaye ka yaɗa kuɗin masu ka ƙare kama ka sani ba fa kullu ni mace da tudu tura malasta ko ce nima Allah zai kauda ita banda shi shine kawai kenan to ka gane shi a cikin dukkan kawai ka gane shi a cikin dukkan ni'imomin amma ya maka nima ta dukiya maka ta tsaba ba kana ta tinkaho in ya kaure ta za ka yi fa kullu ne ta zulu duna man afda amma in gane Allah ne baka to shikenan sai ka zama dukiyanka ba za ta gudu da barka ba sai ce au kasratul ansar abin da ke kara jawo girman kai mutum shine yawan mataimaka ka tara jama'a wannan mutane su ja maka girman kai haba in ana maganar jama'a ko akwai wanda ya gani ne ko ba wanda ya gani jama'a baka gani ba da na kira taro iri kaza ka ga irin jama'ar da suka halarta na yi taro iri kaza na yi kaza na yi kaza waɗannan mutanen su ma imtihani ne da ma kawo za a jarrabe ka da su ne a gani za ka watsa su ne ka yarda da Allah ka gane Allah ne ba su ba ko kuma za ka kama su ne to wani yanzu idan ya zo zai abu san ya ga mutum biyu uku sun zo shi kenan sai ya canja sai ya canja lamarin abu ai ba yana da mutane zuwa ne ma mutane sani suwa ne ma mutane sani suwa wai yana da yawan mutane wannan ya wannan yawan jama'a sai ya ja masa girman kai yana jin yafi kowa saboda mutane da suke tare da shi kasratul ansar in ya samu mataimaka masu yawa sai su ja masa girman kai yana jin yafi kowa
yace waɗannan abubuwan su suke ɓata sha'anin mutum su ake idan wannan abubuwan suka same ka ka gane Allah a cikin su in Allah baka ilimi kar ka girman kai da shi ka gane Allah a cikin wannan ilimin da Allah ya baka ka gane cewa wannan wata ni'ima ne Allah ya aiko in ya gara ma zai karbe kansa in Allah ya baka halin da kake aiki kana aikin Allah din ka gane wannan ma Allah ne ya gara ma ya turo ma ni'ima ce in ya gara ma zai dauki kansa in nasaba ce kai dan wane ne ko kai jikan wane ne ka gane wannan Allah ne cikin ni'imarsa ya ni'imta ka ka zama dan wane ba wata dabara ne kowa ya kai ba kowa yana so ya zama dan wane mai amma kowa zai zama ne ba zai yi ba ai an riga an tsara to a cikin ni'imar Allah ne zaka aure sai ka dage ka yi
ba kaza kana girma kai kana jiki da kai ba ko karfi Allah baka wannan karfin na lokaci ne kamar shi wani da kai ne kwanakin ba da su suke gani suna da jiko ko yanzu ba kaga da tafi kenan yanzu in ka fito kai magana ma matsayin ka na tsohon shugaba za ta kai kanka sake sa baki a cikin abin da ake yi ba kai zama ka ɓowa bakin ka ba amma da kuma kai ne ma mai baɗa ana jira ka baɗa a tura a duniya ai ya ce kaza kaza ya ce to yanzu an waye gari wani ne zai ce kuma kana nan ne ba abun da ya fasa ba abun da ya fasa a jikinka ba abun da aka canja kai din ne ba canja komin ka ba amma in ka baɗa ma ba za a ji ba ka karfin ya tafi fa kullu ne matin tazulu nuna man asba da Allah ne ba ka karfi to ba zai tafi ba kuma ka gane bayarwan Allah in Allah ba ka ƙarfi daga gare shi to bayan da za ka ƙarfi ya tafi an bayyana ko in Allah ba ka ƙarfi daga wajensa to ba zai da yi ba ba zai da yi ba kana nan da wannan ƙarfin naka kuma in ka faɗan za a ji yanzu in ba za mu bada misali mu ce yanzu ka duba mulan mushe mulan mushe mushe ɗaru sun fuce radiyallahu anhu kaga tun yana matashinsa har ya zama da tijo har ya tsufa in ya faɗa har yanzu yanda ya faɗa yana lokacin da yake matashi na har yanzu haka take ko bar canja ba kuma za a ji saboda me saboda ni'ima ce Allah ya bashi ya bashi ni'imar daga Allah ne da wani ne ya bashi ha mukami ne iri kaza an nada ka ka zama abu kaza yau an nada ka kai ne jagoran abu kaza to anan a cire ka a wannan jagoranci zaka nada ka in ba cire ka ma Allah zai cire ka amma in ni'imar daga Allah ce Allah ne baka to zaka ta fara ana ji kaga shi har yanzu nan ya bari magana sai a ji ya ce ba ai shi ya ce kaza sai kowa mun ya dabe shi shi ya ce kaza shi ya ce kaza amma ga wani tsohon shugaban ya bi dai ba da ta kai Allah furfure shi Allah ma gaci ba ma zai saurare shi saboda me saboda an riga an kwace to ka nema a wajen Allah in Allah ya baka duk wanda zai kokari ya kwace ba zai kwato ba karfi daga wajen Allah yake nema ba daga wajen wani ba in wani ya zo ce tashi karfafa ka tashi maza ko ya daga kai ya sa kai karfi sai kai sai kai ko sai kai wani kai ne abu kaza ya gama abun sa in ya gama abun nasa abun zai tabbata wurin ka zai samu ba zai samu ba duk kokarin da za a yi ba zai yiwu ba amma in Allah ya baka don wajen Allah nan baya kaucewa baya kaucewa da zaura ka gani sannan in kyau ne kamar da muka faɗi shi ma kada ya sa maka girman kai zai yi kai kyakkyawa ne ko ke kyakkyawa ya ce ana ji da ke kina ta jiji da kai kina ta mene ne ko kana ta jiji da kanka ba yi matashi irin ka kyakkyawa ba to kana nan din baka mutu ba wani lokaci zai zo fa kullu ni'mati tazulu sai da tafi wannan ni'mar ga kana kai din ne ba ba ba ba ba wani aka canja ba sai ka ji mutum ya fito yana cewa lokacin da muke matasa ni din nan abu kaza kaza kaza ko kuma in mace ce da biro da ce haba ni ku a layin mun nan ai mace kam iri na ba ai ba ma kaza kaza kaza wanda ke wanda ke ga musu ce ai haba ke ni haka kike da to ya haka kika koma haka kuma yanzu ko ba haka ba kaga ni ma ta dabi to ka gane cewar duk abin da ka samu kamar shi wajen mai shi karma karma ka tsaya yin wata wata ko kuma yin dukiya ce kana ta kai ba ka samu dukiya za ta tafi za ta kare ko kuma a mutane ne mataimaka ne suka maka yawa ga jama'a ta ko'ina nan ba du jama'a na ne kana nan du jama'an ka ne jama'an ka ko wata kilo wani abu ne suke gani suka zo maka wata rana za a wayi gari in abun ya kare suna nan ne ba su zo ba ayan shayi akwai da zaka yana da jama'a kamar su yara kamar za su cinye shi sai a wayi gari in ba Allah ne ba shi jama'an ba yana bin su gida gida ni ne fa wane nazo sai ce to menene kai ne ka manta lokacin da kake zuwa kaza ka ce a ni ban ni ta zuwa wajen kan wani ni ba zana daga babu da nan daga ha sai ta mamaki amma in Allah ne baka jama'ar to da mun baka gani su kai balle su dame ka balle kai alfari kace ai yanzu nan duk mutanen ka ne ai kaza ba za ma ruwanka mutanen na Allah ne Allah ne ya kawo su ba naka bane ba ruwanka kai baka ji komai ba to Allah zai tara maka su har kai rayuwarka an ce shehin mu shehu tijjani usman zangon bari bari rabbi allahu anhu da shehu islami ya zo kano da shehu ibrahim ya zo kano sai ya ce kowa ya zo da muridansa a cikin almajiransa na kano ne kowa in zai zo zo da mutanensa kowa ya zo da mutanensa ya tashi ruwa kaga kowa zai fara tunani to bari na bari in hada gari kaza da gari da ƙauye kaza da kaza da mutanen kaza da mutanen zawiya kaza duk mutane na ne bari na hada su na je da su ba shehu kowa sai dai wani ɗan jama'a sai zo da su wani ne muridan ka yi waɗanda su ne muridai na to alhamdulillah masha Allah sai addu'a shi kenan wannan ma ya zo da jama'a sa wannan ma ya zo shi tijani radiyallahu anhu zan gombare bari sai tashi zuwa sai zo shi ɗayan sa bai zo kowa ba ya zo shi ɗaya shi islam ya ce masa ina muridan ka ya ce aka maka Allah ai ban ni ne muridin ni ne muridin a karamar kuma kai yanzu baka da jama'ar ka baka da muridin ka ce a duk muridin ku ne ban da su ne a kowane muridi muridi shi ta ne muridi shi ibrahim ne dukan ban da kowa babu nawa to da mun yi bayani za a yi dan a gwada kuma shi ya ci jarabawa a lokacin shi ta jani ko lokacin da yake kano in ka je wajen tafsirinsa ba malamin da yake tara mutane kamar sa lokacin da yake tafsirin alkurani sai ka ala duka kano ne ta zo ta zauna a ƙarƙashin sai yana karantar da su amma bai taɓa yarda ya zan tsoma shi bai gan su wawa na mutane balle har su dame shi balle a ce masa ka zo da jama'ar ka ya ɗebo su bai ɗebo kowa ba sai zo shi da yanzu to kaga amma yanzu wani bai tare mutanen ba ma amma yana ta kaba ba da su yana fariya da su duk inda zai shiga wani an kira ne a waje kaza maza zo mu tafi ya ɗebo ku yan yan jama'a su kuna dan zikiri yana da yin tafiya ko ko ba haka ba kuna zikiri ana tafiya kuna ƙara masa yana yana da kafaɗa da ƙyar yana tafiya wai shi gashi nan shi wani ne wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kayan shehu radiyallahu anhu ba ruwanka da mutane mutanen nan ba mutanen ka bane mutanen shehu ne kan su ja maka girman kai yace wanda ya girman kai da waɗannan sifofin da aka faɗa ilimi aiki dangane ƙarfi kyau kuɗi ko dukiya sannan da yawan jama'a suka ja masa girman kai yayi girman kai saboda wannan abubuwa faqad kafara ne masa rabbih wannan mutumin ya kafi cewa niman da Allah tabaraka ta'ala masa ai wannan abubuwan da muka yi ga dunimomin Allah ne ma Allah ne maka wannan nimomin sai ka kafi cewa Allah tabaraka ta'ala ka kafi cewa Allah tabaraka ta'ala baka yadda shi maka nimomin ba shine mai lubulub ya ce muna roƙon Allah ba mu lafiya kada ya sa mana wannan ciwo dan ciwo ne Allah maka wannan ni'imomi amma ka mai da su wajen kanka ba wajen Allah ba Allah baka ilimi sai kana ta fariya da shi kai kai kenan Allah baka dama kana ayyukan alkhairi sai ka ta fariya ba wanda kai ka kaza kaza kai kake kaza abu ya lalace Allah baka dangane sai ka ta daguwa da shi Allah baka karfi sai ka ta amfani da wannan karfin Allah baka kyau sai ka ta wannan kamanta ma Allah ne kake kama kai kai Allah baka dukiya nan ma kai tin haka Allah tara maka mutane sai kace kai ka taro su dabara kai da wani kai kawo su sai in ka zama haka ka kafirce wancan neman kenan sai Allah ya ya zame su fa kullu limati tadulu duna min asda fa zaka baqin fi kulli zaman sai Allah ya zare wadannan limomin ya kauda su gaba daya ana ji ka kai ne malam wani ba malamin da ake jin sa kamar ka sai wa gari a rasa ka kuma kana nan baka mutu ba a daina jin ka ni ina ina labarin malam wane ne kan da ba da ba babu kamar sa ba in ka duba ko ina magana sa ake yi ko bai mutu bai komai ba amma sai ana cire shi an cire shi a wurin kawai yana nan amma sai ga an cire shi Allah na yin haka a aiki kake na ibada a unguwar ku ko a inda kake ana gani ba bawan Allah kamar ka sai a dawo ga ana maka kallon ba mutum banza kamar ka da kuma ana maka wancan gari saboda ka dawo kai kai yanzu kake ji aiki kana ta alfahari a mutane ana ta baka mutane ba kwa ibada ba kwa komai dan ba nan abubuwan da nake yi ma da yanzu abun nan zai yi ne ai ni ne ma na tsaya kaza kaza shikenan sai a cire ka cire wanda ba mai bai da kai kuwa kaga ba da zaka yi ko kuma a'a kai ne dan wani jikan wani babu dangin da ya kai naku ana jinku ana ganin girman ku da rikimanku da darajar ku shi kenan sai ku zubar gaba daya sai ka dawo a cikin jama'a in kaji kace kaɗan wane ne ma sai cikin Allah kaɗan wane ne ba ka ɗauko halinsa ba ba haka yake ba wane kaza kaza kaza kaza a faɗi yadda yake kaga duk inda kaje ka faɗi nasaba ta kama sai a tura ka gefe sai ka dawo ma kana ɓoye kanka sai ni dan wane ne kam ba za ka yi wara ba saboda me ka abada baka aikin wannan ba ko kuma karfi ne karfi kamar da mun faɗa zai kauce cikin da wuri za a wayi gari ya zama babu shi da in ba kana gaba mai fada sai kai za a zo a zama ba kai ba komai bane to haka ka gane dukkan abu game da shi wajen mai shi shine Allah tabaraka ta'ala Allah ne ya maka waɗannan ni'imomi kamar da su wajen Allah tabaraka ta'ala kar ka tsaya ka gansu in ka tsaya ka gansu to lamarin ka zai baci sai sa shi yace la tafrahan bi an uminu imta wa farah bi man an ama ila qalta kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka nima idan kana da hankali fa kullu nimatin tazulu kowace ni'ima za ta wuce fa duna ma asta banda wanda ya baka niman fa zaka baki fi kulli zaman shi yana na cikin kowane zamani saboda haka kai in Allah maka nimomi ka yarda nimomin nan daga Allah ne ka karbe su kar ka ga nimomin to in kalma haka shikenan abin da ake nema zai samu kenan insha Allah za mu dakata nan muna cikin wannan baiti da har yanzu da shi ke ga mana cewa kada kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali kowace ni'ima za ta kauce banda wanda ya maka ni'ima shine Allah tabaraka wataala yana na cikin kowane zamani to duk ni'iman da ka samu sai gane Allah ne sai ka zauna da ita amma in ka gane akwai yin ka a ciki sai Allah ya fito ya barka da ita saboda haka mu dage mu gane abin da ake nufi a cikin wannan baituka na shehu namu radiyallahu anhu Allah ya sa mu gane abin da shehu yake faɗa mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da muka tana daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan yanayi da halaye da ake ta shiga muna fatan Allah ka mana saukin sa Allah ka mana sauki a cikin lamura gabaki daya Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana gaba daya albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujizar sa albarkacin shi Tijani da karamar sa albarkacin Ibrahim da faidar sa albarkacin Alqur'ani da ayoyin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wa khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا يا